صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قائلين ayoyin da makaranta jiya suna ba mu kisan annabi Ibrahim da irin gwagwarmayar da ya yi da wahalar da ya sha wurin tabbatar da tauhidin Allah. Ya rayu cikin mutane waɗanda suke masu karaba da shi, wanda suna da kusanci da shi, wayansu kuma suna mazaunin baffaninsa ne ma, wayansu kuma suna zaune ne da shi gari guda. amma duk sun ce ba za su kaɗai ta Allah ba sai dai bautan waɗansu mutane ko bautan gumaka Allah ya jarrabe shi da wani sarki kafiri mai suna Namrudu wanda shi ne ya tsaya a matsayin wai shi abin bauta ne sai dai a bauta masa in ji shi wai shi Allah ne kuma ya kaskatawa sauran mutane kamar irin yadda Fir'auna ya yi wurin ba su ababen bauta shi ne kuma babban abin bautawa to wannan annabi Ibrahim yake yaka yake gwada musu da misaltalai da tarbiyya da rainon rayuwarsu da nuna musu hankalinsu su amfani da su wurin ganin cewa Allah shi kadai ne ba yinsa ake yi ba a'a shi yayi komai ko ba za ka ce wai shi yayi kansa ba a'a sai Allah subhanahu wataala ba a ce masa haka amma dai komai da ka gani Allah shi yayi to shine suka yaƙe shi suka tsaya a kan sai sun ga bayansa daga cikin abubuwan da makaranta jiya suna da waɗansu abubuwan bautawa gumaka waɗanda suke yi wani jiki na idi su dawo abinci daga gidan gajin su kawo gaban gumakan ruwai sun cewa shaidan ya kan zo ya tattaka hannu shi ma ba shi yake ba amma dai dan ya wahimtar da su don ya fata musu tunani shi ne annabi ibrahim sai ya zo ya samu gumakan da abincin a gabansu ita ma lakum la tanfiqu ku wayannan goma ka ne ba ku magana kadin da an sa muku a gaban ku ala ta kunun ba za ku ci ba shi ne fa faraga alaihim darban bilili ya dauki sanda ka ko adda ko kace ne yake da suna ga kai ya sassare su ya rataya a wuyan babban su shi ne da aka zo ana tunanin waye wannan abin sai ake cewa ai ai akwai wanda aka ce yana yawan maganar akwai mai bada labarin su wanda yana maganar su yana cewa ba su da amfani kar a bauta musu ba wanda zai wannan aiki ban da shi a kira shi aka kira shi shi ne sai sai me ba za a tambayi babban su ba tun daga shi nan babba kuma me yasa ba za a tambaye su su su maganar waye musu wannan ta'annuki ba suka ce cewa ai ka san ba sa magana suka rika zargin kawunan su kuma me yasa za ku bautawa abin da bai san ma kuna yi ba ko magana baya yi to shi ne dai sun maluki su ala ru'usun sai suka sun koyar da kansu shau yana fassara mana wurin yace da sun yi wannan magana ne na cewa a bai kamata ba mu bautawa abin da ko magana baya yi ba a matsayin rada a tsakanin su to amma da kafirci ya dawo sai suka sun koyar da kansu shine sun maluki su ala ru'usun kenan suka biyo wurin su kuma suna ce mai laqad alimta ma haula yaddukum ai ka san waɗannan abubuwan ba sa magana shine ya tusu wa'azi a fata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum shay'an wa la ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah kwa zauna kuna bautan abin da ba zai amfane ku ba ba zai cutar da ku ba ku ai tir da ku da wanda yake yin irin wannan abin da kuke yi afala ta'mulu to yanzu sun yanke hukunci cewa a ƙona shi suka sa wa kansu tara kowa zai kawo itace kaya kaza saboda menene aikin wannan itacen za a kone ibrahimu an wato har in mutum ya saba wa kansa yawan itacen da zai kawo mutuwarsa ta zo to sai ya tara waɗanda suke magadansa ya ce za shi ya yi alkawarin zai bada itace kaya kaza na kone ibrahimu ga mutuwa ta rike shi to haka ko bayan mutuwa ta cika masa suka tara itace aka yi wani rami mai zurfi aka bada abin da zai iya sa wuta a ranar aka rasa aka nema aka rasa har wai kun sai wani irin ƙasa ne suna abu irin ɗan ƙaramin abin nan mai suna kwaka ana kiransa wata da larabci sai aka ɗora masa wutan yin zai ƙasashen ya saka ya kamo wutan shi ya sa ma aka ce dindinsa da ka buga yanzu zai zai balle abin da zai fara fita a jikinsa wannan dindin da ya kai wutan da aka ɗaura wato aka hura wutan da zai kashe sayyidina Ibrahim a cewar wutan ya haɗu ya ruru yadda ya zama a sama ko tsuntsu ba ya iya jittawa in ya tsitsi saman wurin zai faɗo saboda zafin wutan mala'ikun Allah suka ce wa ubangiji ya Allah kana gani za a kona Ibrahim Allah kana gani Ibrahim bawanka ne gashi bauta maka yake akan sha'anin tauhidinka ne za a kona shi Allah ya ce ina sani jibril ya zo wurin annabi ibrahim ko akwai abin da kake bukata wanda za a yi maka na mu'jiza a kan wannan wutan ita a wurin ka ne babu ita a dama ba wuri na ba wurin Allah ita to shi ko Allah ilmuhu bi hali yughni an su'ali shi Allah halin da ya san nake ciki ai a kan aikinsa nake to ya wadatar da ni jama'a roƙe shi ya san yadda zai yi to wannan wani matsayi ne na imtihani in ji masu tarbiyya in ana kan hanyar tafiya to wannan ana kiran su tafi ya roƙi Allah Allah ya kiyaye shi wannan zafin wutan ko Allah ya saka wutan ko a ya tsawa ilmuhu bi hali yughni an su'ali sanin da Allah yayi na halin da nake ciki yawa da kun da ni akan sai na roke to amma za ka ji in ya zo ya kai makaman da yake hanyar zuwa wurin su ya zauna akan makamai sai ka ji kuma yana roƙon Allah haka ji yana rabbi tsalli muqima salati wa min zurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فقد ربنا رب رب رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاسأل رزقا من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يذكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤلف وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء تولى ya iso inda ya nufa kenan ya kai kan matsayi amma can da yake kan hanya yana tsakiyar aikin antaru kenan to lokacin magana ka ba kowa yake iya fahimta ba a kuma rashin gane inda za ka fahimci maganan ba an zo an ce maka wanda yake cewa za ka yi addu'a ne fa ya ce amin an zo ya ce maka yi addu'a ya ce ba da bukata a ba wuri na ba wurin wanda ake addu'a ya ce shi kuma ya san halin da nake ka san wannan jirgin ke shi ne dai ake ba da kayan a wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Ibrahim wato bayi da shirka a cikin aikinsa ba mushriki ba ma kana Ibrahim mai hujjiyar wala nasraniya walakin kana haniban muslima wa ma kana min al-mushrikin ba maganar shirka ta tsoro da shi ko kaɗan a tauhidi ne cikin ayyukansa da maganganunsa waɗanda suke cikakku nan kaji ma har maganar jazbu yake to an tashi a wutan amma Allah ya ba wutan umarni ta zamo masa bardan wata lama kamar ayin da za mu karanta a gaba qalu harriquhu su kafirai kan cewa suka yi ku haɗa wuta ku ƙona shi in kun yi haka menene natijarsa wansuru alihatakum ai kun taimaki iyayen gijin ku kenan waɗannan gumakan nan da aka sassare su ko rama musu kun taimaka musu a ba za su iya taimakon kansu ba a ba za su iya rama wa kansu ba ai ko ba su da amfani kenan kamar yadda ya faɗa a baya ukkin lakum wani ma ta'buduna min dunillah sir da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba da ku da su din duk ba ku da amfani to nan an ce a kona annabi Ibrahim ne don a taimaki gumaka harriquhu wansuru alihatakum ku kona shi ku taimaka wa gumakanku in kuntum fa'ilina in har akwai wani abin da za ku aikata wanda zai zamo sakamakon abin da yayi na sassare gumaka Allah ya ce sai muka ce mutum ku ni mata
قل يا نار كنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Allah ya ce sai muka ce wa wutar akan umarni yanzu yanzu ki zamo sanyi sanyin kuma ba mai cutarwa ba malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce su zamo sanyi kawai to da sanyin ma sai ya kashe saboda za ta yi sanyi ne na karshe kafin sanyi in ya kai sanyi kuma ya azaba ne ha sai aka ba ta umarnin sanyin mai aminci kuma ka san shi maganar Allah bai da farko bai da karshe ba wai za a ce kaza sannan kaza sannan kaza ba a gaba ɗaya yake zuwa yanzu kowannen ma'anar ai Allah yana magana ne kowa idan ka ci abinci abincin nan aka ɗibi wanda zai amfane ka a ciki aka amfanar da jijiyoyinka da da jininka da ƙasusuwanka da fata da tsoka aka tare sauran wanda za su iya cutar da kai bayan an gama da masu waye ke ce maka ka je ka zubar kar su cuce ka Allah in ka sha ruwa an ɗaiɗi wanda za a yi amfani da shi a jikinka hanyar jini hanyar ruwan jikin naka hanyar duk abin da za a yi sauran aka tara a matsaranka ya kare aiki sa wai ke ce ma wannan ruwan ba zai cutar da ka je ka zubar da shi Allah ke gaya maka to da wani haraji da wani lafazi in ka gaba ɗaya kake jin sakon ya iso kuma kana kallon baka tashi ka je ka yin ba wanda ke wurin ma sai ya gane Allah ya gaya maka magana baka ji ba yanzu a ji kana motsi haka kana kana haka kana ko ba haka ba wani ya dai a wallahi tsari nake ji aho a sai an gaya maka sakon baka ji bane da ba yanzu ga shi da bakin ka kana faɗa wani ya dai Allah fa an gida nake ji to a sai sako Allah in zai faɗa ba wai sai ya fara daga farko ruwan jikinka ya ƙare amfani je ka zubar ai ba haka bane ba ka sanin ma ya aka faɗa kawai za ka ji sakon da ya iso haka in abincin da aka ajiye a jikinka wanda kai ka je ka ci amma in za a fitar da shi za a sanar da kai ne lokaci ɗaya to haka ake fahimtar maganar Allah na ka kuni fardan wata lamar ɗin da Allah ya gaya wutar gaba ɗaya irin maganarsa irin yadda kake jin wancan sakon da haka ya kamata ji to da haka kai sanyi sanyin a lokaci ɗaya na aminci shehu yana gaya mana cewa yanzu Allah ya kawo wannan mu'jiza na Annabi Ibrahim cikin wannan al'umma ta musu Annabi Muhammad mu shiga cikin wuta amma kuma muna ce sai yayya yanzu kuna zaune da abokanka a falo sai ka ɗauke wuta kai da kana zaune kana cikin jin aminci jikinka babu gumi ba komai sai ka ji gumi ya fara ratsowa ya aka yi a cikin buɗe windo a sai fa an ɗauke wuta sai sun ya zai yi ko sai dama wuta ne yake ba da wannan sanyi kana cikin mota kana tafiya kana jin sanyi a cikin natsuwa da numfashi har kana barci sai ta tsaya yaya sai zafi sai gumi kana sauke mana windon motar nan yaya ai ta ɗauke wuta ko da ba sai wannan sanyin da muke ji da tafiyar da take na duk wuta ne to ka ga wuta ya zama bardan wa salama fa ala ibrahim kawai bai har ala ummatin muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mu sai yanzu ka zo gidan wani an sha ruwa ba da Allah ba mu ruwan sanyi ki ta yi kwanan mu kaza ba mu da wuta ba fa ma su ne ka tambaye su ba ruwan sanyi ya ba ka ruwan sanyi sai ka maka wai kwana ka za ba su da wuta saboda haka kenan yana sanar da su ba za a samu abu mai sanyi ba to ashe dama yanzu ana son abu mai sanyi sai da wuta ba fa mai dumi ba a mai sanyi amma ana gaya maka cewa babu wuta saboda kuni bardan wa salaman ala ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ne na annabi ibrahim aka jefa shi a wuta amma wutan ba ta kona shi ba iya aikin da ta yi shine ta kona igiyoyin da aka ɗaɗɗaure hannuwansa da kafafuwansa wannan ne wutar ta kona amma jikinsa ko rigarsa ba ta kona ba yana zaune a cikin wutan cikin aminci da salama kamar dai wutan da yanzu za a saka maka a ja wuta a kunna AC ka shiga ɗakin ka ji kana cewa kai alhamdulillah wannan ɗakin za a samu daɗin bacci saboda ba mu zafi a ciki kuma ga shi bata ga inda wundo yake ba amma ne an kunna maka AC to haka cikin wutan ya zama cikin barkan wasalama sanyi amma irin sanyin aminci akan wa ala Ibrahim akan sayyidina Ibrahim alaihi salam wa aradu bihi وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين sun yi nufin yi masa kaidi ne na hura wannan gagarumar wuta da jefa shi ciki saboda ya kone kone wanda kokashinsa ba za a gani ba wannan kaidin suka yi niyya Allah sai kiyaye shi وجعلناهم الاخسرين الله يكتم كسن يا تسنجم متيا اخارا كما يدعى في سورة الصافات كما يكتسوا وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين sun yi niyyar yi masa kaidi da wuta sai muka sanya su suka zamo kaskantattu wato abinda suka shirya bai yi ba fara dubi kaidan fasha Allahu mulahsarina mun sanya su mafiya asara sun yi asaran itacen su sun yi asarar lokacinsu ga ɓacin rai na abin da suke so ba su samu ba Allah ya tsiratar da shi wuta ta zamo masa bardan wa salaman ala ibrahim na'am
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين Allah ya sai muka tsiratar da shi annabi Ibrahim din nan da shi da almajirinsa dan dan uwansa annabi Nuhu suka tafi zuwa wani ƙasa ko wata ƙasar da Allah ya sanya masa albarka malaman tarihi na cewa shi Allah ya masa umarni ya tafi Sham daga nan Falastin shi kuma annabi Nuhu annabi Ibrahim sai ya tura shi zuwa Mu'tafika zai wa'azi wa mutanen Lutu mutanen da suke yin luwaɗi shi annabi shi ne sunansa Lutu sannan aikin da mutanen suke yi a wurin mummuna shi ne luwaɗi to wayannan guda biyu Allah ya gaya mana a suratul ankabut fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim annabi lutsu ya yi imani da annabi ibrahim almajirinsa ne kuma ɗan ɗan uwansa ne don haka sai ya ɗauke shi suka yi hijira da suka taho ba daga falastin sham suka zo amma don a nuna maka malamin tarbiyya ne shi annabi ibrahim masanin mariba ne da ya tashi tafiya da sai zan yi saura in tafi sham ba in ce ni muhajirin ila rabbi saboda rububiya tarbiyya rai wurin ganin a sata ta kaɗai ta Allah haka wannan tafiyan ma yana cikin imtihanat din da Allah ya baki wanda ake kan hanyar wusuli yace inni muhajirun ila rabbi zan yi kaura ne zan koma ga Allah ubangiji na take da yana gwada maka babu inda babu Allah subhanahu wa ta'ala to inda yake din ba ai daga wurin Allah yake sannan sai yanda zai nufa nan ma wurin Allah ba inni muhajirun ila rabbi zan yi kaura zuwa ga ubangiji ya yi kaura ya koma sham daga nan kuma shi ya tura almajirin nasa zuwa makuta fita shi ne nan Allah yake cewa wa najjaynahu muka tsiratar da shi wa lutan da almajirin sa lutu ila al-ardi allati barakna fiha ko zuwa ga kasan da muka yi masa albarka ne annabawa da yawa ita ce kasar sham wa kunna fil alamin Hmm?
fiha lil alamin barakna fiha lil alamin mutanen da ke cikin talikan da ke wurin mun yi musu albarka da kuma duk abubuwan da ke wurin yana da albarka saboda ka garin ma yake da annabawa da yawa zuwa sham ya koma ya kuma tura almajirin nasa zuwa mutafika na'am
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Allah ya ce bayan ya dawo wannan gari na Sham a cikin kyaututtuka da Allah ya yi masa Allah ya ce sai muka ba shi kyautan ɗa sunansa Ishaku wa Yaquba sai kuma shi Ishaqan aka ba shi ya haifi Yaqubu ba wai isaka da yaqubu Allah ya bawa annabi ibrahim ya haife su bane a'a shi annabi ibrahim isaka ya haifa annabi isaka shi kuma ya haifi ƴaƴa biyu da isu da yaqubu to shine nan Allah ya ce wa yaquba nafila shi yaqubu nan an ba shi ƙari ne akan wannan isaka wato isaka ne ya haifa masa yaqubu shi sa za ka ji wannan nafila din ba wai ana nufin nafila na yin sallah nafila rakawoyi biyu rakawoyi huɗu a'a nafila na ƙari an ba shi ɗa ishaku an ƙara masa da jika yaƙubu kuma dukkan su biyu suka zamo annabawa mursalin shine wa kullum da Allah sabi kowanne mun san ya shi ya zamo annabi mursali in kana karanta suratul hud alaihi salam za ka ji yadda kissan ta zo yadda har aka haifi shi annabi ishaku har aka ba da labarin za a haifi annabi yaqubu annabawa ne manzanni amma mala'iku suka zo wurin annabi ibrahim suka same shi shi ko da yake karimi ne mai karamci take ya tashi ya yanka musu dan malaki ya soya aka soya aka kawo musu maimakon yadda suna ɗoki tun daga jin ƙanshin suyan har zuwa lokacin da aka kawo da kawowa a samu wani ya ɗan saurin hannu ma a yi maza irin a saba ɗin nan a sai ga kamar an zuba musu zuwa su ne a kwano wanda ya kalli wannan wanda ba ma alaman canji kuma da ma su ba su ma san wannan abin ba ba abin su su bane su ba su da abinci ba sa cin abinci isan bi wannan laila wannan hara la ya kuruna tasbihin Allah nan dare da rana shine abin da suke bayan cewa shine abincin su saboda ka ga soyayyen dan malaki yana kai shi amma ba alama a jikin shi cewa wani abu ya zo ka san yanzu in an kawo maka kyakkyawan sauka alaji ai za a dan ga dan alama a fitin a da wahala haka hana dan wannan haka ko ba haka ba wai dai abin da ake so ya samu to sai ba ya gaba irin ku ولقد جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإذن هنيء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوزة منهم خيبة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضيكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب annabi ibrahim da ya ga ba alaman sha'awar wannan abu da aka kawo na kusa da baka sai ce a yau yaya bakin namu ko dai ba irin mu bane tunda shi ya san kayansa sai suka ce ya lallai mu baki ne wanda Allah ya aiko mu za mu je mu ne mu yi aiki a wurin almajirinsa a mutafika za mu je mu alaka mutanen dubu to matarsa da take dan zirga zirga tsakanin su ta kawo wannan ta kawo wannan sai ta ji za a je a halaka kafiran da suke wanda almajirin mijinta wanda sun ƙi jin magana sun ƙi barin abin da aka tura shi musu wa'azi sai ta ji daɗi sai ta yi dariya kai madalla madalla zan halaka su kenan wani zai dawo gida kai wannan labari akwai daɗi da suka ga ta yi dariya tana murnan abin da suka ce za su je su yi sai suka ce ke ma ban ta nake albishir ke ma da naki ana nake albishirin ke kuma za ki aihu in ki zo aihuwar ma kin ji sunan ɗan da za ki haifa ki sa haku shi ma ya sa haka in kin haife shi zai zo ya haihu sunan ɗansa ya kugu sai ta sai ta kama bugun fuskar ta tsohuwa da ni tsofe tsofe shekara tasa'in kuma a ce da haihuwa ka tsuba da haihuwa ina zan sa kaina tana murna tana ambishin sai mala'iku suka sake ce mata wannan kare da ne kayan gidanku ne abubuwan alheri rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid to shine nan Allah yake gaya mana annabi Ibrahim da aka kare wannan gwagwarmaya sai Allah ya tsiratar da shi ya kai shi wancan gari da ake cewa Sham gari ne albarka shi kuma daga garin ya tura dan dan dan dan uwansa wanda yake almajirin sa lubu shi ko ya tafi ya je ce wa'azi a mu'tadika wa masu yin aikin liwaɗi don su daina ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله sannan aka yi masa albishiri aka ba shi kyautan annabi isa haka aka gaya masa isa hakan nasa ma bayansa wato za a samu yaqubu kari wato isa haku zai aiki annabi yaqubu kenan alaihi assalam wa min wara isa haka yaqub wa rahmna lahu isa haka wa yaquba najila wa kullun ja'alna salihin isa haku da yaqubu da shi annabi Ibrahim sai kai da ma ƴaƴa sha biyu da shi annabi Yaqub zai zo ya haifa nan gaba kullum dukkan su da Allah mun sanya su salihin salihan bayi ne sun halittar su an halitta su mutane ne da kirki salihan bayi ne Allah ya ba mu albarkar su na'am
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله يسي bayan mun ba annabi Ibrahim Ishaqa mun ƙara masa da annabi Yaqubu to sai kuma fa muka ba shi kyautan wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila kullan ja'alna salihin wa ja'alnahu muka sanya su suka zamo a'immatan da annabi ishaku da annabi yaqubu da annabi ibrahim da jikokin ishaku ƴaƴan annabi yaqubu duk sai muka sanya su suka zama shugabanni jagorori yahduna suna kira zuwa shiryatarwa bi amrina da umurninmu ma'ana annabci da manzanci misali an annabta annabi yusufu alaihi salam an ba shi manzanci a cikin ƴaƴan yaqubu ne ya zama manzo mai isar da aika ga shi annabi yaqubu shi ma manzo mai isar da aika ga annabi ishaqu manzo mai isar da aika waɗanda dukkan su kayan gidan annabi ibrahim haka suka zama a'immatan jagorori shugabanni yahduna suna shiryatarwa suna aikin wato da'awa suna zuwa kira mutane zuwa ga kaɗaita Allah bi amrina Allah ya ce kuma ba da kansu suka sa kansu ba da umurnin mu suke ma'ana mu muka sa su suna da umurni suna da izini na annabta suna da izini na manzanci wa amna wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khairat daga cikin wahayin da muka yi musu Allah ya ce mun yi musu wahayin su rika aikata aikin alkhairi kamar yadda mu ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya mana ya ayyuhan ladina amanu rukku wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun mu'minai in ji Allah yake ku yi ruku'u na farilla da na najira ku yi wa Allah sujjada na farilla da na najira ku yi bautan Allah wurin ganin kun kadai tashi da jin tsoronsa azumi ne sallah ne zakka ne hajji ne taimakon bayin Allah ne gaskiyan mu'amala ne suka alkawari ne sale zumunta ne ku yi ayyuka na alkhairi in kun yi haka za ku sami babban rabo shi ne nan Allah yake gaya mana umarnin da ya ba wa annabawa da manzanni ya ba wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wani hadisi na muslim wanda ya ruwaito imam an-nawawi ya kawo shi cikin riyadu salihin ya yi sharhi sa kuma a cikin muslim din ya kawo shi har yanzu cikin hadisi na arba'una hadisi shine ma lamban hadisi na goma Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umurci mu'minai da irin umurnin da yayi wa manzanni misali yanzu nan kaga ya ce wa auhayna ilayhi fil khairat wa iqama salat wa ita zakat mun yi musu wahayi su rika aikata alkhairi mun yi musu wahayin su tsaye da sallah mun yi musu wahayin su rika ba da zakka kuma sun yadda sun karba sun aikata wa kanu lana adibina Allah ya ce sai suka zamo kuwa da wannan umarni na mu suke aiki suka zamo bayin mu na gari gari wanda suke aikata umarnin da muka ba su wannan umarnin Allah ya ba wa mu'minai a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyin da ya kawo guda biyu yace Allah ya umarci manzanni su ci abu wanda yake na halal kuma su yi aikin kirki ya ayu a rusul kulu min tayyibati wa amalu salihan to mu'minai ma sai Allah yace ya ayu allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kuma mu'minai in Allah yace su ci ku ci da dan abin da muka arzuta ku da shi ma'ana ku ci halal وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كده واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون wannan suratul ma'ida ce ku ci halal inda Allah ya arzuta ku da shi kamar yadda ya umarnin manzanni su ci halal to nan gashi ya yi umarnin manzanni wato ya umarce su da aikin alkhairi da tsayi da sallah da ba da zakka kamar yadda mu ma mu'minai ya umarce mu a suratul hajj ya ayyuhal ladina amanu rukau واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جاهده وكانوا لنا عابدين الله يسكتوا أن شرنا أمرنا kuma sun yi aiki da shi to haka suka zamo bayin mu na gari gari ya zamo mu suke bautawa idan Allah ya ce shi suke bautawa ba su bautawa wani Allah ba annabi Ibrahim da ƴaƴansa annabi Yaqubu annabi Ishaqu da jikokinsa su annabi Yaqubu da jikokin ƴaƴansa su annabi Yusufu duk sun zamo na gari sun zamo na Allah ba su bautawa wani Allah ba zaka ji annabi Ibrahim yana cewa wa ma ana minal musulmin Allah in zo gaba tashi sai ya ce wa ma kana min al-mushriki ma'ana ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana halifan musliman wa ma kana min al-mushriki lalle annabi Ibrahim bai shirka ba na'am ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الله ينا بعد لاباري في النبي لوط ليكي الماجر النبي إبراهيم الله يتفو أنبت لاباري في لوط عليه السلام manzon da aka aika wurin mutanen da suke aikin liwadi Allah ya ce mun tsiratar da shi lokacin da shi ma mun ba shi aika lukan atina wa hukman wa ilma mun ba shi manzanci da annabci kuma mun ba shi sanin littafin Allah wa najjaynahu da ya je yayi wa'azi suka ki karba sai muka halaka mutanen shi muka tsiratar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith muka tseratar da shi ga wannan alƙarya na mutanen banzan nan da suke aikata mummunan aikin da ko dabbobi ba sa aikatawa su mutanen annabi lutu fasadin da suke yi shi ne luwaɗi shi ya fi ƙarfi amma banda su suna da wasu abubuwan banza kuma kamar tsare hanya su fashi wa matafiya za ka ji yana cewa a yi lakum la tatuna rijala wa tatta'una sabil da kuma wayansu abubuwa da suke na banza na kashe lokaci an ruwansu suna yin gasan tusa tusa wannan fa da sani sai su mai da shi abin gasa wannan in yayi nasa yayi tsawo wanda yazo yayi nasa yayi tsawo fiye da nasa to fiye sai ya ta masa tafi suna yin haka ne kuma akan hanya hanyar da baki za su zo su wuce in bakin sun zo su yi musu fashi su danne su yi musu luwaɗi shi ne aka aiko annabi ludo ya hana su ya zo ya hana su suka ce ai shi ba dan garin su bane ya rabu da su ya yi musu wa'azi cewa ko dabbobi ba sa yin auren jinsi ma'ana dabbobi dabba namiji bai barbaran dabba dan uwansa namiji da haka su nemi auren mata su aure su su rika kwanciya da mata ba a yi mutum don ya rika saduwa da dan uwansa namiji ba wannan aiki ya yi nuni ko hankali yanzu a ce kana da guga guda daya gidanka akwai rijiyoyi guda biyu ɗaya rijiyar ruwa ɗaya rijiyar shadda ka saka wannan guga naka ka ɗebo ruwa kuma ka je an jima ka saka shi a can za ka ɗebo kaki don Allah akwai tsafta a ciki kuma haka ba a yi maza don su yi saduwa da maza ba a an yi maza ne don su auri mata su biya bukatun su da su don haka yin auren jinsi mace da mace ko namiji da namiji haramun ne yanzu ga shi Allah ya kawo mu wani lokaci wanda wai duniya ta kai wayewa ana cewa a ba su yanci su rika auren junan na ji daɗi lokacin da wani kafiri a kenya ya aika wa wani kafiri a amerika in ya halatta auren jinsi to shi yana neman su zai aure shi ko ba haka kai ba da obama da wani shugaban kenya shugaban kenya ya ce a gaya wa obama in ya yarda ya auren jinsi to yana karkaransa shi zai aure shi kaga kenan a ce ya gwada masa aikin banza ne ba abu ne da ya dace ba kuma sai ba zai da aure kuma ko to saboda haka hakika aikin banza ne Allah ya aiki waɗanda lokacin da suke wannan mummunan aikin aka hana su da umurnin Allah ya turo manzo na musamman kuma har yanzu aikin haramun ne malamai jama'a haramun ne kuma Allah ya kawo mu lokacin da yanzu wayansu masu neman duniya suka mai da shi ɗabi'a ko neman matsayi a siyasa ko neman ai arziki dare ɗaya ko neman ko ma kawai alfasha dai kawai a mai da shi wannan liwaɗi ya zama abin yi Allah ya kiyaye a ƙa'idar musulunci fa in aka kama mai liwaɗi da mai yin da wanda ake yi wa dukkan su kake su ake da mai yin liwaɗin da wanda aka yi masa liwaɗin in dai ba fyaɗe aka yi masa ba to dukkan su hukuncin su hukuncin suka ne a musulunci saboda haka mummunan alfasha ne sai sa kaji ma Allah ya ce garin waɗanda suke mutane munana wanda ake aikata mummunan aiki sai muka tsira san da annabi duk da garin wannan kana min alqaryatin da suka nan ta'malu kaba'ir alƙaryar da suka zamo suna aikata kazanin aiki da Allah ya kashi halaka su ba yadda suke kifa maza haka aka kifa garin nasu ko ciyawa baya yi shi yasa Allah yake gwada wa mutanen Makka ai ga garin nasu kuna ji kuna gani wa innakum latamurruna alaihim musrihina wa bil layli ga garin kuna gani ba ko ciyawa sai wani rijiya mai wari wanda Allah ya halaka mutanen garin da shi saboda haka a kiyaye jama'a a kiyaye Allah kuma ya kiyaye innahum kanu qauma sau'in Allah yake mutanen banza ne mutane ne munana innahum kanu qawma sawin fasiqin kuma fasikai ne abinda suke yi fasikanci ne mishi wannan liwadi bayi da kyau bayi da amfani bayi da abinda zai jawo ci gaban al'umma sai lalacewa da lalata mutane da kuma lalata zaman lafiyar al'umma da lalata lafiyar masu yi himma Allah ya kiyaye innahum kanu qawma sawin fasiqin na'am
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله يسلمك شجد في رحمر domin shi annabi Nuhu yana cikin manzanni mutanen kirki wato manzanni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su dukkan su salihai duk wanda kaga an ba shi annabta ko an ba shi manzanci to duk babu na banza dukkan su mutanen kirki ne salihan bayi ne to Allah ya sanya shi cikin su salihin bawa ne annabi ne kuma mursali wa sallahu bi rahmatina innahu min salihin wa nuha
wa nuha nada min قول فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم to za a ba mu labarin wani wanda aka yi shi aka yi zamaninsa da annabcinsa da manzancinsa kajin annabi ibrahim kajin annabi nuhu shine allah ya ce wa nuhan ambata musu labarin annabi Nuhu izna da min qablu shi tun kafin waɗannan ma an yi shi gabanin kissan annabi Ibrahim ko kissan annabi Ishaqa ko annabi Yaqub ko kissan annabi Lutu to an dade da yin zamanin annabi Nuhu shi yasa aka ce min qablu da ya roki Allah رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي وللم... ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وإن أدعو إذا الله يتفكر جماعة في موسى هذا كتاوة wannan fadin malaman tafsiri na kiransa fa'ul fujaat amma ba lokacin da ya kai yin wannan addu'a sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutanen duk gaba ɗaya sun ƙi imani wanda suka imani da shi ba su wuce fatin da jirgin jirgin ruwa guda ɗaya ba sauran duk sun ƙi shi yasa sai ce ya Allah wato karka bar wani wanda duk ya isa zama mai gida a bayan ƙasa Allah ka halaka shi kamar ka tambaye su me ya jawo wannan addu'a haka kace in ka bar su ma ya Allah ba abin da za su banda bayan ka za su kai dan ya kai ga mutum ya tsufa zai mutu ya tara ƴaƴansa ya ce to kun ga wannan tsohonu haka muka same shi mu wa iyayen mu haka suka bar shi yana cewa a kada ya wani abin sauran shi Allah to kar ku yarda da shi sai ya mutu ya bar wasiyar ƴaƴansa kar su imani sai sa annabi ya yi addu'a Allah ya halaka su gaba daya to shi ne Allah yake fasta jabnanu muka amsa addu'ansa na yin tufana a kawo ruwa ya ci duniyan gaba ɗaya a sake sabon duniya haka kuwa Allah ya yi Allah yana faɗa a cikin suratul ankabut ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين an aiko shi ya shekara dubu ba hamsin yana isar da aikan Allah amma mutanen da ya samu ba su wuce wato jirgi fasinjan jirgin ruwa ɗaya ba don haka da yi wannan addu'a Allah ya ce fasa zauna nan da nan sai muka amsa muka karɓi addu'ansa wa najjaynahu muka tsiratar da shi wa ahlahu muka tsiratar da iyalansa min al-karbil azim daga bakin cikin hadiyewar ruwa wanda yake mai girma an ruwaito matarsa da matan annabi Lutu ko da kaji Allah yana ce ya tsiratar da su annabawan da iyalansu banda waɗannan matan don su ba na kwarai bane ayoyi a suratul tahrim za su tabbatar mana da haka cewa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله يا هلك ما ترى النبي نوح وإلى سننتا da matar annabi Lutu wahila ita kuma sunanta Allah ya ce suna ƙarƙashin annabawa na manzanni mutanen kirki bayina na gari gari amma matan sai suka ha'inci mazan ba su taya su aikin isar da aikan Allah a suna taimakon kafirai akan mazajen nasu da haka da azabar ta zo za ka ji Allah yana cewa fa an je na ruwa alahu illam ra'atun annabi lulu mun tsirafin da shi da jama'ansa sai dai matansa wani wuri ba a ma kiranta da sunan matansa ya ce sai wata tsohuwa illa a dubar filgajir da haka Allah ya ta faɗa illa a duba sai wata tsohuwa fil gajiri ne tana cikin halakakku to a matan annabi nuhu ita ma an rawaito tana cikin waɗanda ba su tsira ba ta hau wannan jirgin tsira din ba fasajamna lahu wa najjaynahu wa alahu min al-karb azim muka tsiratar da shi da iyalansa da jama'ansa da suka yi imani da shi ba su shiga cikin wannan bakin ciki na haɗewa ruwa da rikewa a ƙarƙashin ruwan tufana ba su Allah ya tsiratar da su har sai da aka zo ruwan ya kare ma'ana dutsen ya tsaya a wato jirgin ya dunguli wani dutse da ake ce masa aljudi wasu wata alal judi kenan sannan suka sauka a ruwan su duk fasinjan jirgin ba gaba daya sanyi ya kashe shi sai ‘yan kaɗan waɗanda su kuma tsakon annabi Nuhu ɗin ne, samu da hamu da ya fi su da matansu, su ne suka hayayyafa kuma yanzu suka suka duniya. Shi yasa ake kiran annabi Nuhu Adamu Sani, Adamu Sani wato Adamu Nubi wanda yake kowa shi da ‘ya'yansu duka ‘ya'yan Adamu ne, to mu kuma yanzu duka duniya da kowane irin talafaki da fari da kore da ja da dogaye daga jerun nan duka kuma ‘ya'ya ko su jikokin annabi Nuhu ne, alaihi salam. Na'am. Wa najjina wa alau min al-karb al-azim wa nasarnahu
wa nasarnahu min al-qawm alladhina kazzabu bi ayatina إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Allah ya ce mun taimaki annabi Nuhu alaihi salam akan aikan da muka yi masa mun faranta masa wurin hallaka waɗanda suka yi imani da shi da tsiratar da shi da wanda suka yi imani da shi wannan duk ana kirga cikin taimakon da Allah ya yi masa wa nasarnahu muka taimake shi min alqawmin alladhina kadzabu bi ayatina mun taimake shi akan kafiran da suka karyata ayoyin mu innahum kanu qauma sau'in ai da ma duk wanda suka ci karban aika wurin manzanni suna zamowa mutanen banza wato mutane ne waɗanda suke masu muni fa aghraqnahum Allah ya ce sai muka halaka su muka nutar da su cikin ruwan tufana azma'ina gaba ɗayansu babu wanda suka tsira sai wanda suka yi imani da shi wato fasinjan wannan jirgin guda ɗaya lokaci ko to Allah ya mana gafara akwai tambaya to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda mu kuskure Allah ya zai mana Allah ya jikan mu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya kaka wa shuhunanmu da alkhairi muna gabatar da ta'aziyya na rasuwan yatuman sarkin gamawa wanda jiya cikin dare Allah ya mata cikawa yau karfe biyu nan bayan sallan azhar aka yi mata sallah muna roƙon Allah ya mata gafara babu mamaki ma mai yawa gobe karatun namu ba zai yi ba nan muna son mu je mu yi masa ta'aziyya in Allah ya yi mun dawo da wuri kafin karfe uku din to sai mu zo mu yi karatu in kuma an ga lokacin ya yi ne ba zan mu ba kuma muna da niyyar zuwa mu yi ta'aziyya a can garin gamawa wa sarkin gamawa din saboda rasuwar mahaifiyarsa Allah ya ji ɗansa Allah ya kyauta namu in ta zo Allah ta da ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran marigayen mu duka Allah ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta ƙarshen mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan azumi da muka fara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewan yin sa cikin daidai kuma ya karɓa mana Allah ya samu da ƙarshen sa lafiya na raya mu zuwa na baɗi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إلى قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين